والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى خير الكتاب العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر ولتعظ في بنظرة تاتي لنا بزبر شمائله الخلقية والحقيقية بيان الدبيعون شيخ رضي الله تعالى عنه abin da ya shafi ɗabi'u da kuma halittar jikin shi wa ammal hayahu amma kula da jin nauyi da jin kunya wa wasu ne mu'atar tuma al da kyakkyawan mu'amala tare da halitta da sauki cikin rangwame wal afu da yafewa wasu safa'i da baiwa wasu sabri da haƙuri wal adali da adalci والصمت لخويتي ولو قال لنسوى والمحبة لسوية والأمانة لأمانة والعبادة لمكري عبادة والوفاء لتكاء القول والشفقة للتوسعي وحسن الخلق لكيكاوة طبيعة مع كل مخلوق تعالى قوة أبو لله تعالى والاستناد بسنة خير البرية وسر الحكمة يرقو da sunna ke yan halitta sirrin hikima ubangiji maza Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan wurare da aka lissafa shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wala yujara ba a tsere da shi fiya cikinta wala yugaha ba a ma kama da shi cikin wani azama daidai wa daidai shi ba wanda zai cin bishiyu cikin waɗannan abubuwa balbali kuwa kudu mihrabiya shi ne kudubin mihrabin dukkan waɗanda biyu masu kyawu wa miftawa abawabiya shi ne mabuɗin ƙoƙoƙinsu sai dai a zo a koya gare shi radiyallahu ta'ala kalolin alhulu kenan sai alhalkiya wa amma husnul manzarihi amma kyawun maganashi wasa fa'u zahiri tsarkin mabayyanin shi wa ne an mahbarihi to wannan ya wadatar bisa ga abin da za a samu an jarraba shi faka ma haza zahirun jamalar ilahi kamar yadda zahirin shi ya rabanta ya tattaro ya tara kyawu na ubangiji wanda suka zauna da shehu radiyallahu anhu suka cewa shehu da ka ga na yanzu kada ka fa ko wadi ba sa gaba na dazo bari ma ko wadi bai ne ko ba ko da kai ba za a caccanzawa yake cikin dukkan lokacin shi radiyallahu ta'ala duk kadin wani wani ne ba wancan bane wani sifa kuma kowace kyakkyawa ce radiyallahu ta'ala to yadda kaga zahirin shi ya tara kyawu na ubangiji kazalika haza baɗinul kamalar zatiya haka baɗin shi ya rabanta ya tara kamala ta zati la a haramana Allahu da zata fi shahadati kada Allah ya haramta mana daɗin ganin shi kaga ido in ya gani sako zai kai wani kwakwalwa to ido bai gani amma in kunne ya ji sai ya kai sako kuma wadda kuma muna nan cikin mushahada shi sai da ta'ala kuma ka ga wata kalama ta shi da yawa zaka karanta abun da yake tabbas ya karanta ana ganin manzon Allah su da sallama amma sai kai warke shi sai da ta'ala da haka na kada Allah ya hana muna daɗin mushahada ta shehu radiyallahu anhu wa mujalasati da daɗin zama da shi bilhissi wal ma'ana a hili da ma'ana wa min nurihi wa jamalihi wa talaqati wajhi yaqtibu sul badr munir bil layl daji daga hasken shehu ne radiyallahu anhu da kyawun shi da sakin huskar shi in ka ga wata ya shiga da haske ran goma sha biyar tsakar dare to duk da shehu daga shehu ya samu daga hasken shehu ne wata kaɗan ɗosanin wani abu a cikin dare mai tsanin duhu to daga hasken shehu ne da kyawu ne da kuma sakin fuska ce walahu radiyallahu anhu wato kasan shi in kana so kana son mutum to ganin kaka ya yi kowa kyawu ta rana shi ya dawo masallacin jima'a sanda ana tafiya a ƙasa to ana tafi da su malam mai nasara da kowa da kowa sai wata ta ce hit gwagwadi ba malam bai ya yi kowa kyawu wurin ta ce ke hada malam nasara ta ce wallahi hada shi saboda shi ta kaso ga malam bai nasara ga shi ba galibi shi biyar da yayin kowa kyau cike wacce hada baban hada babanki ta ce wallahi shin ko bakin taɓa ko samun ciwon so ta ce Allah ya jarrabe ki da ciwon so ta ce ba abin ba ta da haka ganin kyawun shehu ya danganta ga son ka da shi da kuma bai wanda Allah ta kasan sahabiya ce yanzu Allah ya zauna daren goma sha biyar wata na tattatas sai ya dibi huskan manzan Allah sun salama sai ya dibi wata sai ya dibi ziyarar ce da Allah huskan manzan Allah ta haita wata kyawu radiyallahu ta'ala anhu sahabbai haka suke sallallahu alaihi wasallam shi to walahu radiyallahu anhu fi husnil mu'amalati ma'al khaliqi wa la kulli dhi haqqin haqqahu وكل ذي حظ حظه والتخلق بأخلاق ربه البار الكريم المعطي الهادي الرؤوف الرحيم ما يبهر عقول الحاذقين shehu radiyallahu ta'ala anhu yana da abun da ka rinjaya hankalin masu kaifin hankali su rasa gane wai shi wane ne bi husul mu'amala cikin kyawun mu'amala ma'ala halki tare da halitta wai da ya kulle bi haƙƙin haƙo da ba dukkan mai haƙƙi haƙƙe shi ko da ka bayyana mahaukaci shehu ba ruwa ne a ce akwai wani majazubi da an taso idi kuma masallacin juma'a sai ya zo ya ji shehu ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mutakabbirun jabbar Allah sai ya jira haka sai ya shika da gudu Allah da biya gashi al mutakabbirun jabbar al mutakabbirun jabbar sai ajali ne ya same shi gab da za a yi sallah a zuwa shi wani abu ya zai to sai aka tarce mishi aiwa da ya rasu wuce Allahu akbar yanzu nan ba za Allah ya ce mana zai babban bako a zo wata kabirar jibiyar lahiya da ku amma wa ta ba shi wa shi in ya ga shehu to wai bi zai ce mu shehu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar ce mata kabirar jibiyar sai shi kalu sai shehu ya dariya wajen lau ta'ala to haka yake da kowane mutum zai ba shi haƙƙin shi ko wani babba in ya zo ya keɓe zai baka bayanin cewa shehu na ganin girma ne kama iya ma da kowa kowa cikin su wa kulle zai hazin hazo da ba kowane mai rabo rabon shi wa ta haluki da ɗabi'antuwa bi a halaka rabbi barin karim da ɗabi'un ubangiji managarci mahalicci mai karimci in ka duba asma'ul husna za ga irin kyawun sifofin da ubangiji ya siffanta kai ne da su an ka ce in ka riƙi guda ka gaba da allah da ita kai ka shiga aljanna to su ne ɗabi'un na ubangiji ba wani su kulli ba da balle ka ce an ce mu shewa allah waɗannan dai ga yanan ga kwada gani ga yanan alladihu alhabiru al'azimu al'azimu algafuru ashakuru al'alimu duk sifofi ne kai kokari ka siffantu da guda ka gamu da Allah a kan ta kai da aljanna to shi hudu ya tara su ne kowa ubangijin shi almudi mai bayar da kyauta alhali mai shiryawa arrahu mai tsan tausai arrahi mai rahama to yana da abin da yubhiru ulul hadiki abin da ya rinjayi hankulan masu tsananin kaifin hankali wa huwa radiyallahu anhu shi shehu radiyallahu anhu hafizun li shurudil akhirati mai kiyayewa ne ga sharuɗan lahira fil qurbi wal bi'ad kusa da nesa abinda ya rayuwa ta ba duniya ka dibi ba lahira kan ta wal akhiratu khairun wa abqa wara'in li huquqil widad mai kiyayewa ne ga haƙoƙin soyayya so hana ganin laifi don ka kiyaye haƙƙin son Allah Allah bai taɓa yi maka laifi da abin da ya maka ya daidai tun na mi masoyin ka ne haka haƙƙin manzon Allah su da sulama haƙƙin shi girmama shi jin nauyi ne ga zuciya shi a asalin ƙala alaihi salatu wasalam to ina suna yake ba iya faɗi ƙala sallallahu alaihi wasallam ina suna ba ya faɗi rana bakin aulawun kaso da ya kuce ya faɗi sunan manzan Allah sai tsit ya ƙami sai ga jiki zai mutu can da ya nuna sai ya ce haka za a wani su da haka za a wushe wani ka haka haka ya kamata da kaji sunan manzan Allah kawai ka ɗauke wuta a yana lahira ka je ka iske shi mana me za ka yi duniya maza Allah na haka ake so dole shi ne haƙƙin so sannan haƙƙin son kaga bayan Allah musulmi da kafirai ka kiyaye duk abin da zai bata musu da kakkai da kai shi duk abin da zai horanta musu kai kokari ka yi mutum musulmi ne dan dalika ne kafin da kakkai da ka bata mu kowa ne sannan kakka yadda ko gamu da mutum kwarau baka kyautata mashi ba dole ka yi mai alkhairi haka shi Ibrahim ya ce radiyallahu haqqul wudali kenan kana so na matsanancin so domin haɗu bari ba ka bani komi ba ya ce in baka da abin zaka ba mutum to ka yi ƙoƙari kakka cutai ka taimake shi to balle haka ba da shi da huska sakakka ku gaisa ka saka mai huska kuma tsakani da Allah ba mu dara ce ba tsakaninka da Allah a gaisa da shi ya ji daɗi ya ga ɗan uwa ne yana da hawan jini sai ya sauka ba abin da ka saukar da jini irin farin ciki sai ya saukar da hawan jini guda haka ne duka hatta dabbobi komi haƙul widan ka kiyaye kakka yadda ka ciwo ta kowa to shehu ya yi kowa kiyayewa ga haƙoƙan soyayya wa kada balagal gayata kuma shehu ya kai matuƙar tuƙewa fitadaru cikin ƙasƙasar da kai wal hudu da ƙasƙasar da kai ga mu'amala tadaru tsakanin shi da ubangiji alhudu cikin dukkan mu'amala ta shehu bai gwada cewa ya yi kowa to ka dai gwada sun kafar shi shehu malam mahmud sulga har asuba bai gane shehu wanda kai mai hidima ko yadda an kai aslatu ya ce muhammadu wa ina shehu ya kai cewa nan da kwana ya maka hidima shi ne shehu tun da an cikin dare wanzo da gudun duniya wata kawallahi da tsoron allah fi sirri wal jihar wa adami mu'amalatihi da gairin layi da wurin rashin mu'amalar shehu da kowa da komi ba don Allah ba shehu ba da za a yi mu'amala da kai ba don Allah ba komi ne wa husnul zanni billahi da ma Allah kyakkyawan zato wata fuidul umuri da juyar da mi ko kuma miƙa dukkan al'amura ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi bai da zaɓi sai abin da Allah ya mishi hatta shahidu da hubi zalika al-khas wal am hakke bantaccin mutane da amma mutane sun shaide shi wurin waɗannan abubuwa da aka faɗa ba mai musu wal qarib wal ba'id na kusa da na nesa wa qad khassahu Allah tabaaraka wa ta'ala fi hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ahli baitihi بمقام لم يدرك ولا يرام Allah Ubangiji subhanahu wataala ya keɓance shehu radiyallahu anhu cikin son mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada baitihi da son iyalin gidan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi makamin da wani mukami a ciki lam yudrak wanda ba a taɓa riskar shi ba ko diwa ne da ya duba za ka cewa ba a taɓa samun wanda ya bi manzan Allah ba kamar shehu da jalla babu shi ko da wurin yawan baitocin to balle kuma wurin ma'anoni yanzu in ka duba ne aka ce mata ishiriniya duk yadda aka yabo ta yabi manzan Allah kuma kaga Allah ya ba ta kabuli to amma babu hakika muhammadiyya ce ya dai yabi annabi muhammad wannan da aka aiko wanda aka haiwa makka an ka aiko shi ya yi hijira zuwa madina ya yi jihadi aka son kan mai da qur'ani shi ya yaba amma hakika muhammad ya sai shi ta nan ne za ka ci duk wanda ba dan faila ba ƙarya yake bai san diwani ba wallahi bai san yawa da dan ko larabcin da ya buwa shi balle ma'anar da ciki to da haka Allah ya keɓaci shehu da matsayin da ba a taɓa riska ba kuma ba amma fata a kai la yura ba ma za a neme shi ba cikin son manzon Allah sallama da ahlul baiti kaga wurin son shi da ahlul baiti wasu sharifai sun zo maulidi ana yayin wata mota kyakkyawa da karamin yaro ba ruwan yaro shi balle kuma ka san shi yaro jamala kayan shi ce shehu cikin jamala yake in ya iska cikin jamala to ya iska cikin jamala sai mota ta zo ti ce shehu ban motar ka ce labas kenan aka zanna ana ganin yaro wasa ce sai da aka gama maulidi aka zo ban kwana uba na ya ban kwana sai ya ce jibril in ji shehu ta yana miftahu hadhihi sayara kuma ita aka yayi lokaci ya ce gashi ya ce haka haka sayarata sai uba ne ce ya shehu yaro ya ce manzo Allah ne yaro manzo Allah na wanda ya ce zai mai shehu fitar da bai iya bayawa don shehu komi ka bashi bayawa zai ko maroƙi ya zo in babu wani ba ce zauna duk abin da an ka kawo daidai rabon ka ne shi za a baka wanda ya sai da kayayyaki da da jikati da kila ma miliyoyi ne yabba shehu ga maroƙi da ne ya ce ga rabon ka ya tafi shehu da dai adima ɗan ɗan mashi ya ce laba'as dama baba laba'as aka ce mishi shehu da ake labas ce shehu miliyan kaza ce wa kan ba Allah ce ni ban yaba ba ban yaba Allah abin da kan ba Allah to shi da wanda ce zai ma shehu kyautar da bai iya bayarwa ya shirya gida da kar naji da wani ce ma shehu yana so a ce da kar a mishi addu'a ya samu gida ya ce to mutum an ka da aka gama gani ya haɗa ya ce ga mu ya kai ne mu shi akwai wani sharifi kusa da sun gida ya ce ga gida Allah ba saboda sun ahalul baiti ba ku bane shi radiyallahu ta'ala wa bi zalika yaqulu wujubatu zamani wani mai ban mamaki mai ban mamakin zamani wato wanda yake a cikin zamanin shi abin ban mamaki almusharu ilayhi bil bala wanda ya cancanci a ta nuni yau ce ga ya ce shi shi nuni da yasu al'alamatu mai yawa su ne alƙadi muhammadu bin abdullahi bin mustapha al'alawi jazallahu ibrahim khairan an al'ula lahum min aliyin nisbatul asli wal ula jazallahu ibrahim ka Allah da ya saka mushi ibrahim khairan da alkhairi an al'ula ga waɗanda yake lahum suna da nisbatul asali dangana asali wal ulal da waka min aliyin daga nasaba madaukaki ina abin da ya kawo sharifai kai Allah da ya saka mai da alkhairi tarahum yuqimuna zaman bidani wa ya'launa fi tilka al-iqamati manzil tarahum kana ganin sharifai yuqimuna suna zama azzama da zamani mai tsawo bidari a gidan shehu duk sharifi in ya je gidan shehu bai so ne tafi dan ba inda zai samun kulawa da girmamawa da alkhairi ga wurin shugaba radiyallahu ta'ala waya allauna su daukakin manzilan daraja yi tilkal iqama cikin wannan zaman da suka yi wurin shi wala zamu an yakhshawna summa wala tawa wala dajalun yakhshawna minhu wala kala kila dai ba kala ba in ka ce kala zan fi ilimadi in ka ce kila zan musuna falazamun ya shauna ba su tsoron ƙishirwa sun mawalaɗawa ba su tsoron yunwa wala da jirin ya shauna ba su tsoron ƙosawa minu ga shehu a ce shehu ya ƙosa da sharifi na wala ƙila ko ƙiyayya duk ba su tsoron su wala lillatin ya shauna aidan wala zira wala haibatu ya shauna aidan wala wala sharifai ba su tsoron wai a tozarta su a kaskasta su gidan shehuwa mutum nan sau da zo sharifi za su gani shehu shehu yana da yasa ya tsaya rigima sai hadimi ba ruwa ne suka rigima har ya kwashe shi bari can sai ga shehu wato ya za a mara manzan Allah a gidana shi kiran tashin hankali ba za a mara manzan Allah a gidana a gani shi wannan hadami shi kuma haga ya takala tsole ya kuma shi aiki ne saboda bai shehu bai wulakanta sharifi kuma bai yadda da wulakanta muttashir duk shi ne muka gada na a wani sharifi wanda yake cewa girman sharifi ya faɗa ga kowa sai ga yan faila idan ɗaya suka zuwa su ji sanyi ta haka mai ta hankuri da su don ba su da kowa sai mun mutan shi ibrahim kaga gare shi aka gada radiyallahu ta'ala walastira ko wulakantawa dilla askastawa istira a ajiye shi matsayin da bai kai ba kamar kallon banza ko wata mu'amala ta banza ko da bai kai ga zilla ba dai kallon banza da mu'amalar banza ba su tsoronta ba za a fara yi musu ba wala haibatu yakhshuna ba su tsoron tabewa aidan kuma wala wala ko kaza ko kaza duk ba su tsoron su ila an kada kai dai cika ba yace alaihi minayati da khilafati ayatu min Allah la takhfa ala man ta'ammala shehu in ka lura da shi ya tattaro yana da ayoyi na zamuwa ta khalifa khalifa shehu tijani khalifa manzo Allah khalifa Allah yana da ayatun aya daga ayoyi wadda an ka bashi min Allah daga Allah la takhfa wadda ke ba ta koyo alaman ta'ammala ga wanda ya lura da shehu radiyallahu anhu bari in faɗa maka ala wajhi nurun min Allah sabiun aballahu illa an yatimma wa yakmula shehu in ka gane akwai wani haske daga Allah mai tashi haske ga huskar shehu radiyallahu ta'ala hasken da baka gani ne sai ga huskar shehu kuma haske ne na Allah Allah ya kiyata da wannan hasken sai ya zama ya cika kuma ya samu kamala تضلع من عبدين لله در وذرهما لله نهلا ومنهلا تضلع ya cika kirji haƙar ƙarin shi wato ya sha ya ƙoshi min abdaini daga abdullahi guda biyu abdullahi da ya haife shi da abdullahi al'alawi lillahi da ruhu bubbuga shehu ta tabbata ga allah to nonon da shehu ya sha daban yake allah ɗaya sun kowane iri ne wadar ruhu ma lillahi su ma da sun ka sha na ruwan su a girma Allah ɗaya sun ko ne na halan wurin sha wa man hala da wurin shayarwa sha na farko da sha na biyu duka to Allah ɗaya ya san abin da shehu ya sha Allah ɗaya ya san abin da su suka sha kuma in ya sha da kai Allah ɗaya ya san abin da zai sha da kai fa fi faidatul irfani shaba akhiran wa nafi ilmin fi shaba wala bayan ci abu daidai ba abdullahi mahaifinta abdullahi al'alamu shabaha ya yi kama da akirar na ƙarshe fi faidatul irfani wurin faidar ma'arifa kaga al'alawi kenan ko wana fi ilimin amfani wato ilimi mai amfani shi ko shabaha a wanda ya kama da na farko fi cikin shi Allah salatul fatiha هناك الفاتحة